الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba sha takwas ga watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara 1447 a kalandar Nasara kuma ko miladiya kenan shi kuma shida ga watan biyar 2026 to kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na Laraba muna karatu a wannan littafi mai taken Ad-Durarul Bahiyya wallafar ɗaya daga cikin malamai 'yan madanjiya wanda ya rasu hijira na da shekara hamsin a shekara ta musulunci shine a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hudu. a cikin jeren giyar darussan wannan littafi mai albarka da za mu tashi a sabon babi malaike babu walimati babi da zai magana akan walima walima kalma ce ta larabci wadda aka tsabo asalin ma'anarta daga alwalmu an ciro daga alwalmu gaccen haka ce alwalmu shine taruwar jama'a saboda wani abu na musamman sai ga wani alheri ya faru sai mutane suka yi taron farin tango suka harhaɗu sai a ce shi kenan abu ya zama alwalmu ko kuma tamamu shan idan abu ya cika ya barin ƙasa ya kai koli shi shi ma na ce ne alwalmu to amma daga nan ne dai aka tsago kalmar alwalimatu kalmar alwalimatu a harshe na larabci a wurin malaman harshe shine alijtima'u mun ce walima shine haduwar mutane da aka haduwar mutane lokacin sallar idi shi ma zai yi daukar alwalimatu ko haduwar mutane lokacin kaza sai zai zama alwali ma damar dai haduwa ce ta mutane sannan abin da ya fi shahara da shi yana kuma ɗaukar iya ta'amula urfi khasatan shi abincin biki shi ma na ce mai walima tsuran abincin kenan wannan ma'anar idan mutum ya ce an gayyace ni walima kai tsaye abin da yake nufi an gayyace shi ta abinci zai iya fasa na tsaye zai iya aje na gida ga wani can ya wannan harshen larabci kenan a shari'a kuma abinda ake cin walima iya ta'amul ladhi yusna'u bi munasabati zawaj duk abincin da ake yi saboda biki kowane iri duk girke-girken da kaga ana yi saboda biki walima ce kuma ka abincin da ake rabawa a wurin ɗaura aure walima ce abincin da mata ke yi a gida su ya su ko a fita da shi ko su raba wa maƙauta duka sunan shi walima abincin da ake ci bayan an dawo ɗaura aure a wurin reception ne a wurin ina ne sunan shi walima abincin da aka yi bayan tashin biki bayan tarewar ango da amarya wanda ake haduwa to shi ma dai walima ce saboda duk abincin da aka samar da shi da suna ko da manufar murna ta biki ya shiga cikin walima abu ne mai matukar muhimmanci shari'ar musulunci ta kwaɗaitar da mu ga yi da aka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sunnonin shi masu ƙarfi idan mutum an mashi ya samu karuwar aure to aulin walau bisha kamar da ya faɗa wa Rahman ibn Auf yi walima mana ko da yar afiya zaka ce ko da afiya mafi ganganta kenan to amma da abin da ake so ka yi dai walimar ba ta ta takura wa kanka ba cikin abin da ya shafi ɗawainiya sannan kuma kada ka zake ka wuce iyaka har ya zama kuma ɓanna a ka zama baina baina a tsaka tsaki allazi ne za an faku lam yusrif wa lam yaqtu wa kana baina zalika qawama haka ake so mutum ya zama al'ada ta mutane sukan yi abinci su taru don murna a wasu munasabobi to don a bambance waccan ko wancan lafazi na walima da sunar taruwa don cin abincin biki sai laraba za ga suna sanya ma kowace taruwa da aka yi mata abinci sai su ba ta sunanta misali idan aka samu haɗuwar mutane da cin abinci saboda haihuwa da aka yi ma wani sai su ce mata alkhairsu ko alkhairin satu idan ko mutane suka haɗu suka ci abinci saboda an yi ma wani yaro kaciya sai ake wannan al'izaru idan ko mutane suka haɗu suka ci abinci saboda rasuwa da aka yi abincin gidan mutuwa ke shi kuma sai ake mata alwazimatu idan kuma ya zama abinci ne da aka yi kawai saboda gayyata ta musamman shi kuma sai laraba su ce mashi alma'ajuba na hannu fil mashati nad'ul jafala la taral adiba fina yantakir baitin tsar ibn abd wanda za ga duk da aka rubuta a jikin kalmar adam kusan sai an kawo wannan baiti baiti ne ɗaya daga cikin ashu'ara na jahiliyu shine tsarfa ibn abd yana cewa nad abin nan nahnu fil mashtaji mu da bazara lokacin da aljihu ya huje so ya ya huje so ya nisa na da kulita fala muna gayyato taron jama'a me suke kiran su zuwa gare shi zuwa ma'aduba yace la taral adiba shi adibin shine mai gayyatar yace mu saboda kwarewa iya gayyatar mutane ba za ka ga mai gayyatar bayan takir yana zazzabar wanda za su yace kai ka zo an jima akwai walima kai na kusa da shi ba karka zo yace ina lanan takir kawai muna bayar da da'awa ce mabjuha to mun gayyaci kowa da kowa wanda yana cikin abin da ya kamata a kiyaye a gayyatar abubuwan da suka shafi walima idan mutum aka gayyace shi ya zama wajibi ya je amsa gayyatar wajiba ce matukar ba wai wani abu bane na haram aka tattara an zo an gayyace ka walima amma duk yayi za a yi shi ne a wani hotel kuma ma da maza da mata da an gayyata masu gyale da yan bariki da kadangarin birni wannan kana da dalili kan ka ce ba za ka ba sai dai idan zuwan ka zai iya sawa ka yi gyara to ya zama wajibi ka je kuma ya zama wajibi ka yi gyara in ka je za ka iya hana wasu abubuwa to a irin wannan yanayin ne ka iya fasawa ko kuma ka iya zuwa ya zama dole ka je din amma in ba haka ba to sai ka hakura ko kuma a ce a wurin walimar ai shi mai walimar ai shi social ne ya siyo minar da ya siyo giya an yanka rago an yanka alade ko an yanka kare saboda yadda yake da baki daga zaria daga kano daga katsina kuma yana da baki ma daga imo daga rivers daga ido idan su ba su ci wannan ba to za su ci wancan ta ce yi suka ce to wannan dalilin ya isa ya sa kawai kai ba za ka je ba ko kuma an kawo kayan kaɗe kaɗe ga sauti na tashi ta ko ina ana ruri to shi ma ka iya cewa ba za ka ba ko kuma a labari ya same ka cewa shi mai wannan gayyatar walimar mawadata kawai ya gayyata kai kuma sai ya tsoma ka a ciki cewar ba a gayyaci talakawa ba mawadata kawai aka gayyata ya ishe ka da yini ka ce ba za ka ba da hadisin sai na abi hurairah ko sharru ta'ani mafi sharrin abinci shine ta'amul walimati shine abincin walimar da yud'a ilaihal aganiya da mawadata kawai ake gayyata sai dai kawai suka ce idan shi ne gayyatar bai da abokai talakawa sai kai kadai ida kai kadai ne talaka ko kuma kai din ma ba talaka bane amma shi bai da abokai talakawa ne kwata kwata a rayuwar shi saboda ka da ya shirya walima sai ya gayyaci ya nashi ya nashi to wannan ba laifi za ka iya zuwa amma yana da talaka wanda zai iya gayyata wa minal muqarrabina wa minas siddiqina wa minal duk yaki sai dan su tsinta a kan mu an gaito mutum uku da ma wasu mutum uku nan da ya ko biyu wannan ma ka iya kai kai zaman ka ka ce ba za ka ba saboda za ka je cin abincin sharru ta'ami ne wanda sharar musulunci ba ta yadda da shi ba to wannan ya rashin fida ce dangane da abin da ya shafi wannan ibadar mai girma kada mutum ya yi aure bai ta'amul walimata ba kaga yanzu da wannan ma'anar za ka fahimci to ai ai dai wuya ma ai biki ba ai ta'amul walimata ba da na abincin daura aure kama kamata ai na daura aura kuma ai ne inganci kuma wanda ya samu ya samu za ka iya yi da yawa kai in ba za ka iya ba tiya ɗaya fishin kama za ka yi dafa dafa tana kare aka ce to jama'a fasbiru sabaran jamila a biya kare to bayan kuma an tare da amarya to kuma sai a sake kiran walimar sai a yi auzin walau bi sha ya kamata tun farkon biki a saka wannan abun walimar a budget a rage yawan akwatina dan a sai ragunan walima in ka samu wata akwati cikin akwatin nan ka make ta ka fasa yi za ka yi saving wajen ɗari biyu da hamsin ko ɗari akwati ɗaya sai ka tura ma walima samu awaki guda biyu a samu wane ne a samu wane ne in kuma kana gama wanda za ka gayyata da yawa kaga sai a rage quality a yawaita quantity ko haka sai da akuya ɗaya ka siyo fulawa ai da ya bonza yawa za a yi zoko da yawa za a daura da yawa ka yi shi ika ika da gani ba na sayarwa ba ne kada ka zo ka yi shi nitsi nitsi kamar lemu bai kyau ba a'a manya manya za ka yi mutum ya ci bon biyu uku ya tsora da wannan shi kenan ka kallane to ta hamul walima kenan Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Eh da abin na farko da za a fahimta shi ne duk walimar da ba ta aure ba ba dole bane ka je kai musabi ne an dai so ka je saboda wanda ya ce ka dai gida ne ya gina gida zai tare ya ya ce ka walima musabi ne ka je ba dole bane in ya so sai dai baka je ba zai yi babu daɗi to ka daure ka je din shi yasa kake mata musabi ya ya yi wata sauka ya wani mataki na karatu ya gayyace ka induction ne convocation ne duk ba dole ba ne gana da ka yi tafiyar ka ba shi wajeri kawai mustahabi ne duk walimar da ba ta aure ba mustahabi ne ka ce idan kuma wani mutum ya gayyace ka walimar aure sai zama na kai a zuwan ka akwai takura shi kuma ta faɗa kanka takura ko a garin ku za yi eh akwai wanda in kuka haɗu da shi a wurin zai iya cutar da kai akwai wani mai bin ka bashi in kuka haɗu zai tana maka bashin nan in manya za su haɗu a wurin security zai yawa ire-iren ka ma matse ka za a yi shi kenan za ka iya kawai ka fasa ko kuma hanyar da za ka bi ka je akwai insecurity ko kuma an cika security wurin za su iya wulakanta ka a gate sai an ta maka ya aka yi aka haife ka ban kai baka san lokacin ba duk wannan uzurin da ka ce ba za ka ba ta walimar aure ta kaɗai ce wajiba matukar an gayyace ka dole ka ce idan ba za ka baka ba da uzuri sai dai idan gayyatar ta zama maftuha sai jama'a duk wanda ya ji sanar wannan ana gayyatar shi walima wannan maftuha ce an so ka ce amma ya aiko maka da kati ya maka tek ya turo ɗan saƙo ya kira ka a waya ya aje maka sako a WhatsApp idan ya sa a group din na na group din gari ko dubu biyu kuma kai labari ma ya cin maka kaji bakwai aka yanka to kaga wannan duk ta musahabi ce amma dai kai yake ne daga yazo kai ya ga yake ka nesa baka da kudin mota ya ga yankan mai handari baka da kudin mota ba za ka samu zuwa ba ni ce ke zai turo jirgi aviation ku shirya a ji kaga sai a dan dana mala yace hiya mashru'atun ita waliman nan shari'a ce mana Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam sun shar'anta mana walima babbar hujjar da malamai ke dogara da ita anan shine hadisin Anas bin Malik da ke cikin sahih bukhari da Muslim da wani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdurrahman ibn Auf awlim walau bi shad je kai walima ko da akuya ne an yi hijira zaman ibn awuf ya jira madina bai da ko kwandala talauci da suwaye ya shiga harkar kasuwanci Allah ya azurta sai dan samu ɗan canjin shi kawai sai ya zo ya aure sun haɗu da annabi ne sai ya bin shi da turare irin na anguna ka yi aure ne ce na yi aure ya rasu da ce aulin walau bishad ka duba aulin walau ko da yara akuya maji zangantan kenan sai suka ce kar walimar ta gaza akuya kama me yasa aka ce mashi akuya zai iya yanka akuyan ya yi shi to wanda ba zai iya ba fa yayi da abin da ya samu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi walima cikin duk matan da ya aura lokacin da ya auri safiya bintu huyai ya yi walima da dabino da gadi aka dan kaman ka ce haisu aka dan kwaba gari aka samu dabino aka gyara aka rika dan dunkulawa ana ba mutane ga ruwa kuma mutane na diba suna sha shine abun walima awlin walau bi shadda ya fada wa Qur'ani amma ba dole sai da akuya ba da dan abin da ka samu kayan aure biki ya tashi to me ya rage maka to yanzu dai garin masara kawai ya rage tiya daya kaga yanzu ai ba tuwo kawai ake da shi sai kai tunanin me za a mummurza da shi wannan tiya aka so da mino tiya daya ko mudu ɗaya ko kwata aka cire kwallon aka jika shi ya kwana aka dan sulala garin haka aka kashe gadin shi naka kirba sa aka daka aka samu dan wani kwankwalata kwankwalata aka rika kikkifa ba zai wani abu sweet sweet ba wani minti minti sai ka siyo mudun zobo sai a sai mudun suga ya dan ya dan daura ya gaici mutane wani ma shikenan in ma duk ba wannan gayyace su ba su abin da ya tsawaka da ledojin fiye wata sai kai kokari a samu fariza su sanyi to aulin walau bi sha'i duk dan abin da ya samu sai mutum yayi walimar da shi wa yajibu al-ijabatu ilaiha ya wajaba amsa gayyatar walima saboda hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu an dake cikin bukhari da muslim annabi ce sharru ta'ami ta'amul walimati mafi sharrin abinci abincin walima yud'a lahal aganiya da ake gayyatar mawadata wa yutrakul fuqara kuma ake gane talakawa ai daga cikin manyan manufofin shirya walimar ko shar'anta mana shirya walima shine yalwata abinci a tsakanin mutane da walimar ka kana da ƙarfi kana da wadata kana da samu to ka yi walimar da duk sai ka kashe murafin mutanen garin ka zo da abincin kala uku da wanda za a ci a wurin da wanda za a ɗauka na shi wanda ya zo da wanda za a ɗaukan mai iyalai to kaga in kai haka yayi in za ka iya sai ka yi inda ka kashe wasu yan kudaden da ba su fi 10% da kudin da kashe a bikin auren ba za ta yi wannan walimar sanar da barin karshe yake cewa wa mallam ya tafi wa mallam yuti bi da'awa dan da yake duk wanda aka gayyace shi walima yake zuwa faqad asallaha wa rasula ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah kuma wa man yushakakir rasulahu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa muslihi jahannam za mu juyar da shi can halakar da ya bi ya karkata فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا shine ya ba mu umarni dole mu je walima in dai an gaice ka dole ka je sai dai in kana da azab allati tubihu takhalluf anha wanda za ta halittar maka da ba sai ka je ba to shikenan na wani kun sura duk wanda aka yi za a kalli wanda ya fi amfani ne in so samu ne a yi wanda za a ci a wurin kuma zai rika yawo da ledoji wanda zai ɗiba ku kara zo a yi a tattakura kara zo a tattakura haka annabi ya ce har mai azumi kuma wannan wannan hadisin da annabi yake cewa wannan kai ce ka walima ka je idza du'iya ahadukum nabi ta aka gayyaci dan uwan ku walima ɗayan ku walima fal yujib dole ya amsa fa in kana sa'iman falyusalli idan yana azumi ya masa addu'a fa in kana muftiran falyat'am in kuma ba azumi yake ba to ya ci wannan hadisin zai in ka kalle shi zahirin da ke nuna haji ne ba ma a dauka kenan idan ka je walima kana azumi abinda za ka yi musu kawai addu'a kar ka dauka abinci bisa doron wannan hadisi amma ba ana ɗauka ba in kuma kana ci to ka ci kenan ka ci a wurin shi ne shirya walimar ya shirya wanda za a ci a wurin inda yanayi kuma sai bayar da yanayi yadda kuma wanda zai ɗauka da wanda zai ɗiba duka ya ɗiba ai kamata ya ta zama kowa ya sa da kanshi ko in ba yawa ne to sai ya sa yan hisba da yan agaji da security to da in ka ce wani kowa ya ɗiba gwargwadon ɗibar shi fattakun laha mastafatun da zai za ka mastafatun ko wajen nuna ko ci zai yi za ka yi mamakin cin da zai zai ci har ya wuce na shari'a ba al'imamul bakawi yana faɗar wata magana ya ce man kana da usurun wanda ke da uzuri bayan an gayyace shi walima wa kana tsariku ba'idan kuma hanyar na da nisa yalhaqu ul mashaqqatu zai iya shan wahala idan yace zai je to fala ba ta ayyata kallafa babu laifi zai iya cewa ba sai ya je ba shi yasa kace daga cikin shurutu wujubil ijabati ila alwalimati ay umma ashiratu wannan wata magana ce ne muhimmanci wani sirri ne za ta tona cewa idan aka gayyace ka walima daga cikin abin da za ka rika na uzuri ka ki zuwa kai kokari ka samu yan kwamitin shirya walimar dawa dawa aka gayyata shi wanda ya gayyace ka sai ka ji bai gayyace ka wannan shi ba bai gayyace mun mahaifin shi ba bai gayyace yan uwan shi ba abokan shi na primary da secondary da duk bai gayyace su ba sai kai doka da a can a wani filin ganye kai kada ya gayyata kana da maka kai ba za ka ba to da shan sa'ani ne wa'annan yan uwan haƙƙin su ya fi namu ya kai ka tsallako su ka kira mu ko kuma a'a zallan mawadata ya kira ko zallan ƴan jam'iyyar ya kira wannan ko uzu ne kake zuwa don walima ce ta haɗa ta fitina zan walima mace ta aure amma iya ƴan jam'iyyar su kawai ya kira kawun shi da ke ɗaya da kira dawa bai kira shi ba monitan su da ya rika mashi cikin bai zo ba ya ce ya zo shi ma ya ƙi kiran shi saboda yana jam'iyyar opposition ko wannan kawai uzuri ne ka ce ba za ka ba ce wannan na daga cikin abinda mutum zai iya fakewa saboda an kiga yasar makota an kiga yasar yan uwa an kiga yasar waya an kiga yasar waye sai ce ba zai ba zai je ba walau da a hada hirfati wa maganiya lazzi masbubul ijaba amma idan mutum ya gayyaci abokan sana'ar shi ko da su duka mawadata ne dole za su ci saboda nan kuma akwai maslahar da ta sa yi irin wannan gayyatar kada ya zo ya ware wani abu ya daga baya zai zame mashi fitina ina ne Na'am. Eh. Eh. A mutum ba zai je ba. Zo da kiristoci ba aure suke yi ba. Shi yasa wani ma in ka je din a gaban ka za ka ga wani ba samude na ta raba abinci sai a ce maka a yi ɗan da suka haifa ne lokacin shagari to a wurin ne ba a samu yi ba sai yanzu kaga kwamedi ne wannan sai dai inda wata maslaha kuma wannan maslahar za ta iya sa mutum ya ji wannan maslahar za ta iya sa mutum ya ji ko kuma in ya je ya ki shiga ko kuma ya lattin zuwa amma sai ga ci mutum ba coci ba ne wani hotel ne ko wata rumfa aka yi mutum zai iya zuwa ya zama siya'a kenan sai ga ya ake yi ya san dai ake auren musulunci ga la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidi adlin ko ga siga ga ga al'aqidani ga ango ga amarya ga wali ga wakili duk zai ya san wannan da musulunci su kuma ya suke amma dai aslan mutum ba zai je ba tare da cewa mutum lalura ko yanayi sun sai na umar ya shiga ya shiga kanisa ko coci ko ma'abad ba da shi sa ko sallah kai a ciki ba za a ce ba ta yi ba idan akwai goma ka ko najasa ina ne za mu kai wa yuqaddamu as-sabiqu ko thumma al-aqrabu baba wa yuqaddamu as-sabiqu ana gabatar da wanda ya riga thumma al-aqrabu baba eh thumma al-aqrabu baba sannan wanda ya fi kusa da kofa nan abin da yake nufi ba wai wajen raba abincin waje ba yanzu an dawo kai kanka da aka gayyata ne wanda ya fara baka kati to na shiga ka eh na shiga ka wani talaka ya baka kati yace yana da walima a karkashin bishiya can kuma sai wani sanata shi ma sai ya yi kuma ka da kaci to yanzu ta ɓaci kuma duka rana ɗaya kuma duka lokaci ɗaya duk uzurin da za ka bayar ya kamata ka tuna ya alamu ka'i na kal'a a yuni Allah na tsare da ne ka gulla sai dai kawai ka iya zuwa kai tsaye ka same shi ka shafa mai wata hamsin dan ka san can za ka dawo da fiye da ita ka ce kai ka fara gayyata ta kuma naka ya kamata in zo to ga gudunmawa amma a ɗauke ma zan tafi waccan ya ta yake da ko gajiyar kashi su daga wanda ya fara baka kati to shi za ka to sai aka yi rashin sa'a sai su biyu suka kawo maka katin lokaci guda to wanda kofar gidan shi ta fi kusa da kofar gidanka na shi za ka ce ko kuma eh dama kofar ana kallon kila gari wani ya gayyace ka a anguwarku wani kuma daga wata anguwa ya gayyace ka amma duk lokaci guda to na anguwarku za ka shine wa yuqaddamu sabiqu ana amsa gayyatar wanda ya fara kawo gayyata thumma al-aqrabu baba sannan sai wanda kofar gidan shi ta fi kusa da kofar gidan mutum to da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sama adda'iya ne idan masu gayyata biyu suka haɗu fa a cin aqrabu kuma baba ka amsa gayyatar wanda kofar gidan shi ta kusa da kofar gidanka fa inna aqrabu kuma baba aqrabu kuma jiwara domin wanda ya fi kofar gidan shi ta kusa da kofar gidanka ya fi hakkin makotaka wa in sabaka ahaduhuma fa ajlil ladhi sabaka idan kuma akwai wanda ya riga kawowa a cikin su to sai ka gabatar da shi wanda ya fara kawowa mutum ya haka shi ke ya ce wala ya dudu huduruha amma duk da muhimmancin walima duk da wajibcin amsa gayyatar wanda ya ce amma baya halarta ka halarta idan shi ta malata ala ma'asiyatin in walimar ta tattara ga ayyukan sabo akwai aikin sabo kaɗe-kaɗe da kuduwar maza da mata alade giya da maganganun waye da duka irin wannan sai ya ce a bala ya halasta kawai kai tsaye ka ce ta fada a kanka ba za ka je ba walaikun salam wa rahmatullah na eh a ba a wakilci wallahi sai dai in ka kira ya amince kuma sha ba da fara fa za a yi mashi ba wani dan uzuri ya bijiro mani dan dan cikin gari a zai kai mai bayani filla filla in ka gama mashi bayani ce to wani mai primary tare ba a kanka a wurin nan ba to me aka yi to kawai ta zama kawai lazai wajabat wajabat sannan idan za ka je ma wani ba zai yi ka ba in wani ya bi ka to kafin ku shiga sai kai bayani wani ana karba kai ma ka karba wa ya ce ya karba in ya ci ya ci haram zai biya ran lahira inna ma hiyal hasanatu was sayyi'at nabi sallallahu alaihi wasallam wani cikin sabon shi ya shirya mashi abinci sai ya gayyace sai wani cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bari ya raka shi da mutumin ya fito ya ce to ni kadai ka gayyata amma ga wani ya rako ni in ka ba da izini ya shigo in baka ba da izini ne ya jiran in gama in fito mu wuce kaga wani in kai mashi haka sai ce kai mai wulakanci ba wani wulakanci to sai mutum ya ce ha ba rasulullah ya biyo ka ya dade ya shigo shi ma sai sai sai ya samu alheri ya shiga aka ci da shi saboda in dai akwai wasu abubuwa na sako to lallai wajibi ne abin nan halartar ta faɗa kan mutum shi yasa suka ce kafin ka amsa gayyatar walima za ka kiyaye waɗansu sharuɗa na ɗaya a yi maka gayyata ta kai tsaye ta ayyanawa banda ɗari biyu banda ta masallaci ta lasifika banda ta social media social media inda ba kai kaɗai aka nufa ba sai dai ta zuba haka ya sa katon billboard da waye ana gayyatar dukkanin ku walima ba ba dole bane ka je sai ka ga dama yanzu kawai aka zo aka sa abin nan gayyata a facebook public kowa ya gani walima rana ya ce katin ya ta gayyata zagayawa to mutum nawa za su shi ne za ka yi ta to sharɗi ya zama na a kiran ka yi a waya ko ya turo maka ko ya aiko ko ya zo da kai ya zama na dai an yi da'awa mu'ayyana to a lokacin ne ya wajaba kai amma in yi da'awa amma kawai gidan rediyo ya je a akwai sai shafi a jarida wannan ba dole bane ka je in ka ga dama kana ka iya zuwa shikenan sannan sharadi na biyu wanda ya gayyatar ya zama musulmi in ka gare ya ce ka ba dole bane sai dai akwai wata maslaha ka iya zuwa don waccan maslaha ma ba da an wajabta maka ba ya zama na afilun mai hankali ne ya gayyace ka idan sahuhu ya gayyata ba dole bane ka ji sannan ya zama baliran baliki ne in dan karamin yaro ya gayya ba dole bane sai ka je mutum ya zama haka haka ya rayu duk wa'annan ba za ka je ba sharadi na uku wanda sai ta cika shi Allah ta shamila alwalimatu ala munkari ya zama na walimar babu wani abu da ya saba wa shari'a wanda kuma kai idan ka je ba za ka iya canza shi ba idan zuwanka zai iya sawa ka canza shi to ba laifi aka iya shiryawa ka je ka halarta kai ma a yi da kai wa'annan wasu muhimman bayanai ne daga cikin wannan hukunci baji da mala ya kulla na jin da ya shafi amsa gayyatar walima kamar yadda muka ce duk gayyatar da aka yi maka in ba ta walima ba ce ba ta zama wajibi sai ka je ba kamar dai ta walima shi yasa kulla ta nan ita ce mafi mafi karfi sannan kai da zaka shirya kai ma akwai lagubba da zaka kiyaye ka yi abin baina baina duk iya karfin ka kenan kada kai kwauro kada kuma ka zo ka yi isra mutum ya kiyaye wa'annan to sai ka ga ya ci ribar ita walimar sannan kar ta zama riya sannan zaka iya yin ta koda bayan bikin da wani dogon lokaci ne akwai hadisi da bai inganta ba gaskiya al-Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Kabir din shi mala albani ya za'afa hadisin shi ma ya cewa wai walima a ranar farko to ita ce walima ta alkhairi wai walima a rana ta biyu ita kuma abin nan ma'aruf wai aiki ne na alheri shi ma da bawa ya aikata ko kuma ce to wai walima a rana ta uku sum'atun wariya الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث سمعة ورياء وانا hadisin da inganta ba saboda in baka samu yanayi ba sai bayan biki da sati biyu uku hudu biyar duk zaka iya shiryawa illa ya ka kawai dai a kiyaye waɗancan ƙa'idoji na waɗanda ya kamata a ce an gayyata ko mutum ya ɗauki wancan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa Abdulrahman dan Awud cewa awudim walau bi shati sai faslun wani fasalin kuma wala aqiqatu mustahabbatun aqiqa mun ce aqiqa shine dabbar da ake yankawa almauludu da jadidu a rana ta bakwai idan Allah ya azurta mutum da arziki na haihuwa Allah ya kira haihuwa a matsayin kyauta lillahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما haka Allah rai mutane zuwa gida hudu wasu a ba su mata zalla wasu a ba su maza zalla wasu a ba su maza a ba su mata a cakuɗa musu kuma wasu ma ya hana ta haihuwar gaba ɗaya to hikima ta shari'a sai aka ce wanda aka yi haihuwa idan rana ta bakwai ta kewayo to ya yanka dabba in namiji ne dabbobi biyu saboda ai kokarin kiyaye lizzakar mislu hamlil unsayin ko idan mace ce dabba daya duk dabbar da za a yanka ta cika ka'idojin dabban layya in dai cikin kananan dabbobi ne to kar ta gaza shekara ya yanka rago ko akuya ko tunkiya ko akuya ko bunsuru ya halatta sai a yanka in namiji ne guda biyu in mace ce sai a yanka guda ɗaya sai a yi maneji kenan a haka to shine ma da yake cewa wannan aƙiƙar to sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka shar'anta mana aka kuma kira mu zuwa gare ta nan da ya ce mustahabbatun abin da yake nufi wal aqiqatu sunnatun mustahabbatun sunna ce ta mustahabbi sunna ce kuma mai ƙarfi akwai hadisin salman ibn amir az-zibbi wanda al-imam bukhari ya fitar nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'al gulami aqiqatun tare da kowane yaro da aka haifa maka akwai aqiqa akwai malamin da suka ce wajiba ce kuma da suka ce wajiba ce sai kayan kawa yaro to annabi ce duk yaron da aka haifa maka akwai aqiqa fa ahrihu anhu dama tabbatar dillan da aka yi ma kun zubar mai da jini mana kun yanka dabba da sunan shi wa anitu anhu al'aza ku kawar mashi da wannan gashin naka aske mashi gashin kanshi a rana ta bakwai din shi ma naman kuma to za a ci za a yi kyauta za a yi sadaka za a yi alkhairi kuma in so samu ne ma a adana yana daga cikin sunnonin da ake so na naman hakikan shi ma a adana kamar da muka wuce a layya. to kaga kuma ɗaya ba za ta yi wannan aikin ba ko to sai yi biyu samu awaki biyu ɗika ɗika haihuwan nan dai ba ɗauke wuta ba ne shi wallahi ban yi zato ba a'a kayi kana ba ma zato ba ne kana da tabbas to don me ba yi tanadi ba ai ta asusu shiga a dace a yi tari a roƙi Allah daga falalar shi kuma zai baya idan aka yi haka sai ka ga an dace to bari mu je mun ƙari shi za a kai matsalolin da ke kawo ba mu iya tattaunawa wa iya ne. ita wannan haƙiƙar awaki ne guda biyu anil zakari da za a yanka wa namiji wa shatunna anil unsa sai kuma akuya ɗaya da za a yanka wa mace kaga akwai bambanci dama dai tsakanin namiji da mace walaysa zakaru kal unsa ko qala tarfini wa zatuha unsa da ubangiji ga alƙawarin da ne kuma ga na haife ta mace Allahu a'lamu bima wada'at walaysa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba ba za ku kusan cikin abubuwa da yawa da falala an kibanta namiji yasa suratul nisa aka jaddada wa matan kuma aka jaddada wa duniya cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza suke sama da mata kaga da Allah bai faɗa ba da ai ta saba ni kai ta ina na maza suka ji abin nan duk abin da namiji ya iya mace za ta iya kila ma na ta yafi kyau ta ce wannan wannan bayanin karuwa kenan ma irin halal da ya kasan ƙarya ne ƙarya ne ya ce to arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim abu biyu ne yasa namiji yake mace tun asalin zubin halitta wa laysa zakaru kal unsa gaskiyar magana ke shi yasa nabi kalli mata yake ce musu mata na kasa ta akalin wani hadisi Allah dan Mas'ud da hadisin Anas ibn Malik Abu Fadi a can da kuma a Muslim mata za ga annabi ke cewa wallahi ban taba ganin mai raunin hankali da raunin addini ba kuma mai rinjayar mai babban hankali irin mace amma da ya siffanta suna da raunin hankali dalilin shi da ya kawo auren Allah ya ce ko shaida aka zo za ga in ba maza biyu sai ce to a samu namiji daya mace biyu fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tazawna min ash-shuhada an ta zilla ihdahuma in dai ta mun ce tana wadiya to wannan mace kenan sannan suna da rauni a addini sai dai kawai akwai wani abu da bincike ya nuna da sun dara maza ta wurin galiban namiji bai iya haɗa ayyuka da yawa lokaci guda bai iya haɗawa ka ba shi wani rubutu shafi da ka ce ya kwafi sannan ka ajiye mashi waya ka ce wani zai kira in ya kira yi mashi bayani cewa gobe da safe karfe takwas su abin nan su haɗu a wani wuri sannan ka kunna mashi talabishin sannan ka kunna mai rediyo ka ce ga tafsir man jafar na a ci gaba da ci aiki hudu ka ce in ba sa ba dukkan hudun ba su sai sai da kama mace za ta iya hada kuma masu wannan baiwa tare da cewa yadda namiji ke tunani ba haka mace ke yi ba shi yasa shi shi harshen namiji sai aka kai shi a bayan tunani sai ya yi tunani sannan sai ya fesa ma harshe sai ya faɗa ita ko mace harshenta na gaban tunaninta sai ta gama faɗi sannan ita ce ma tunani ɗan duba man ko na yi daidai sai ta zage ka ta sai ta ce tunanin ta wai ya ya duba mata ya ce miji ne ma sai kuma ta duba yadda za ta ce dan Allah ka san mu ba hankali gare mu sosai don ka san fikihun kawai sai ka isa to amma in dai a haɗa abubuwa ne lokaci guda yanzu za ga mace tana girki a kicin ko tana wanke kaya tana lallashin yara ta kunna tv kuma tana bin me ake ni da kai ba za mu iya ba in ko kai la ɗaya ne kawai zai kyau ko kuma duka ya asara wannan kuma baiwa ce amma dai ɗaya cikin ɗari ka ga ba za ta yi cika baki ba ko to zaka idan aka haifi mace sai a yanka mata dabba guda ɗaya in mata suka yi hunkuru ai an yi bambanci a ce kes ɗin ne sauƙi ne Allah da manzo ne suka ce ga yadda za a yi in ba ku yadda ba ai ba kun ba za ku zo ba me ruwan mu dai mun yadda saboda Allah da manzo suka ce mu inda laifin mu shine sun faɗa mun yadda kuma mu ba za ku iya canza ba ba amma yanzu ku je ku samu Allah ku ce mishi ku yadda ba ku ne activist ba an yi ƙabilanci ko duk wannan abu akwai miswaye duk ba mu ba ba mu da bukata je ku can ku faɗa ma Allah ba ku yarda ba za kuma ku haɗu kuma akwai hisabi sannan akwai jaza sannan gidajen kwaya biyu ne sai ina ne yauma shine ko yauma sabi'il mauludi ana yankawa a rana ta bakwai ɗin abin haihuwa. Za mu dawo kan wannan, yau shi ne rana ta bakwai. Wannan ƙididdigar matsala ta khilafiyya su san gaske. Littafin malikiya sun yi rabu biyu, shafi'iyya sun yi rabu biyu, sanaf ɗin ma su ma sun rabu biyu, matsala ta khilafiyya. To in rana ta bakwai ta zagayo, idan ba a samu ba a rana ta ɗaya bakwai ɗin, bakwai na biyu kenan. In ba a samu ba a bakwai ta uku, in ba a samu ba a bakwai ta huɗu, lotunan malamin malikin sanata in aka kai bakwai ta uku kuma da gaske talauci ya hana ta faɗi ta faɗi amma suka ce a duk da aka samu ra'ayi ko da yaron ne ya girma ba a yi mashi ba a iya faɗa mashi to kai in ya so uban zai iya ɗauko mai wani dogon tarihi sai kai an ka ku ne masu babban waya ɗan man browsing me ya faru a yar gusau sai yaron ya zo ya karanto mashi masifar da aka fuskanta a yar gusau sai zai zuwa shekara aka haife ka ko hakika ba a yi maka ba kai yanzu ga shi dai ka ce gidan tururuwa ake bi ana kwakudo kwayoyin dawa ana kunu ana tankaɗa ƙasa sai lukui-lukui a haɗa da ita don kunin ya ƙara auki da shekara aka haife ka ka san ko ba hakika ko to don haka ka yi ƙoƙari ka yi sai ya yi kuma ya halatta ya ci masu so nama ya auki ne suke cewa wai shi ne sunan wai wa zai ci ba a yi a gyara mashi ya ci ɗan uwa da dangi da makauta su ci na sunan shi ne sai shekarar yanku sau sai bana aka yi da cewa Allah ya karba inda ma ya takabbaru Allah min al-muttaqin inda yan sa takawa Allah bai karba to za mu dawo mai magana akan yadda ake tantance wa fihi yusamma a rana ta bakwai za a yanka shi da kuma a ranar da a samu shi suna. Na'am.
kan samun shi kan tsakanin shi ne gida da wanda su ne je ba wani ne da
a mai mai gida ne ke da haƙƙi ita ba dan ita aka yanka ba dan yaron aka yanka duk da mustahabbi ne shi ma ana haihuwar yaro yanzu bayan awa ɗaya an haife shi da rai bayan awa ɗaya ya koma an so ka yanka in sati ya zagayo ka yanka a tahaddus bi ni'matillahi ne kaga mun bai da lafiya ma dai ga suna jan kafa ko wai kara ya tsara ai yanzu dai ana haihuwan maka ai an gama an ci kuma an ci ragonka an fa baka yanzu an baka ai to ai ya koma ai kace ka bude babi na biyu kenan ai yanzu babi na farko ne ake yanka makika an bada an bada to ai ya koma ko za mu zo nan yanka tukuna to da ka ita ita uwa ragon na shi mai gida ne amma tana da ƙarfi a cikin rago kuma da yadda za a kai a komo to sannan wa fihi musamma a wannan rana ta bakwai ne ake fadar sunan shi wannan shine rana ta ƙarshe ta fadar suna amma mutum na da zaɓi uku wajen fadar sunan ɗan da aka haifa daga haihuwar shi aka tantance namiji ne ko mace ya halitta ka faɗi suna radda aka haife shi daga radda aka haife shi zuwa rana ta bakwai wannan tazarar ita ma ya halitta ka faɗa rana ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida sannan ƙononuwar abin da za ka kai baka faɗi suna ba shine rana ta bakwai to nan ma ka gana umurtar sunna ce da karantarwar addini a samo suna mai kyau a sawa mutum suna namiji ne mace ce a samo suna mai kyau menene suna mai kyau na ɗaya suna mai ɗauke da kyakkyawar ma'ana na biyu suna wanda akalla kila wani ya taɓa ɗaukar sunan wanda ana fatar abin ya bi shi kuma yadda malamai masu bincike suka ce an sa an ta a jahiliyar larabawa an taɓa samun wani mutum da ka faɗa sunanka zai faɗa halinka ko kuma da ya ga mu'amalar ka zai faɗa sunanka idan aka yi sata an aka yi aka yi kokowa wani ya kai ya kayi zai iya faɗar wanda ya kaya in yi zuwa kai mu'amala ya wannan ya gaishe da mutane ya masa fara'a ya ce sai an jima yana da mu'amala zai faɗa sunanka saboda har mu'amalar tana da alaƙa da suna na kuma a ƙasar hausa nan za ga an ɗan caccanfa wasu sunaye dama ana cewa aliyu zuciya sai ƙarfi abubakar ba ko garba ko shagari shi ma akwai abin da aka tamfa amma wasu abubuwan tamfi ne amma dai laraba na da irin wannan shi yasa ba a zaganin sallama ya tattanza sunaye ya tattanza ma wasu sunaye mene sunan ki tace sunan ta barra to yace ina jamila dai barra bai ba barra ko ba tacciya haka kenan abin ya dan yi an an yi madaku da yawa an dan zake da yawa wajen yabo to sai ga ya caccanza wa mutane suna to wa fihi yusamma a ciki ne za a sanya wa mutum suna wa yuhla qura'atuhu a wannan rana ta bakwai ne za a aske wa yaro gashin kai wa yatasaddaqu bi waznihi zahaban aw fidda daga nan shi goba sai ya sadaka da kwatankwacin nauyin gashin na zinariya ko azurfa sai ya sadaka da su yadda ake aunawa kawai abinda za a yi shine sai naka gama a cikin a iya cewa a wanki ila ya kumfa kare kara mai nauyi ko to tsuran gashin sai a zo da irin ma'aunin nan na zinariya sai a ɗan dora sai ce to gashin ya bayar da oza digo ɗaya a ɗaya da digo uku da an ga nauyin da ya bayar sai ce ma sai da zinariya wanda zinariya ta zama ɗaya da digo uku nawa yace dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin za ka bada e in dinara ta maka tsada ne ka ce to to in azurfa ne ba ya amma azurfa ne dubu uku da ɗari bakwai kenan sai ka ciro uku da ɗari bakwai sai ka bar iya ƙarfin ka kenan to haka ake yi wannan shi ma mustahabbi ne wannan sunnar kamar ba ta mutu ba amma an kashe ta wa alaikum assalam
ya kai imanin da nuna kamar
ba za a iya samu fiye da baki da ko eh in kana da dubu goma kana da dubu ɗaya eh za a iya ɗaukar wannan gwargwadon ƙarfin mutum kar ya tauye kar ya takura kai sai ya samu wani miskini kuma ya bashi ya mashi bayani zai mashi bayani ai wannan na kaza ne na kaza ne na kaza ne za a aiko alhamdulillah Allah ya wa yaro albarka to wannan addu'o'in ana son su kwarai da gaske baka san irin ko yanayin mutumin ba To, waccan matsala ina ga wannan ne abu na ƙarshe a wurin ku? Wai ta saddaku bi wazani zahaban aw fidda. Ibn Qudama yake cewa a cikin littafin shi na Al-Bukhari mujalladi na tara yace ja malaman mu suna cewa sunna ita ce a yi a da yanka wa yaro dabbar hakika rana ta bakwai ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبح يوم السابع ومسمى wani saɓani ba da ya zo game da yanka dabbar da za a yanka a rana ta bakwai to za mu zo da maganar shi da ya faɗa game da rana ta bakwai alimamun nawawi akwai maganar da ya faɗa cikin almajmu'u sharhul muhazzab mujalladi shi na tara mujalladi shi na takwas mujalladin shi na takwas wannan kamar yana cikin wanda ya aika ya rubuta da kanshi kenan shafi na ɗari hudu da sha ɗaya ga abin da almamu nawa ya ce wahal tubu wahal yuhsabu yawmu lil'adati min as-sab'ati wai idan kuma mutum haihuwa ana kirga ranar da aka haihu ko ba kirgawa in ka kirga da ita an haihu yau laraba ko to za ka kirga da yau ko ba za ka kirga da yau ba in ka kirga da yau suna talata kenan in ka kirga da yau suna laraba to wane za a yi shi da limamin da ya ce to fihi wa jahan akwai fuskoki guda biyu a sakko kuma mafi ingancin su yuhsabu ana kirgawa da su fa yuzhab fa yuzbahu fi sadisi mimma ba'da sai a kirga a na shida in ka kirgo da wancan din da aka yi haihuwar da shi kenan sai zama za ka kamar kwanaki shida kenan amma kuma wuni bakwai سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من خصومة wannan ɗaya daga cikin maganganun da kai kenan magana ta biyu shine suka ce la yuhsabu ba kirgawa da ranar yace wa huwa mansusu wannan shine aka nassantar kuma abinda ya tabbata a wajen al-buwaisi walakin al-madhhab al-awwal wa huwa zahirul hadith sai dai wasu malaman sun tafi a nabiyin sai dai wasu ba suke ta ai zahirin hadisan sun tafi ne ga fahimtar farko bai wuli da fillaili wasu kuma suka ce a'a ai ai rana kala biyu muke da ita muna da wuni muna da dare yanzu asabar tana da wuni tana da dare lahadi na da wuni na da dare to fa in fa in wuli da fillaili aka haife shi da daddare kusibal yawmul ladhi yali tilkal laila za a kirga da dare da ranar da ke biye da wannan dare bila khilafi ba za da samani wai haka irman mu ya mana to sai dai shi ma wata matsala ce ta khilaf in aka ce laraba yaushe laraba take farawa jiya kamar yanzu ita ce maganar jumhur ko kenan yanzu muna daren alhamis muna daren alhamis kenan aka haihu yanzu wata na ka yi an haihuwa da ne to za a kirga da alhamis din ko ba za a kirga da ita ba suka ce za a kirga da ita sai ka ce ana haihuwa sai ka ce alhamis juma'a asabar lahadi litini talata laraba ne suna laraba kenan to amma idan aka haihu kafin rana ta fada ba kamar misali ɗazu karfe hudu na la'asar aka haihu to ba za ka kirga da ranar ba sai ka cire laraba sai ka ce alhamis juma'a asabar lahadi litini talata laraba wannan bisa masu fahimtar ma'ana ta fahimta ta dinci amma har yanzu a wajen masu fahimtar farko kawai za a kirga da ranar da rana aka haifa ko da dare aka haifa wannan su ne maganganu guda biyu da alimamin nawawi ya kawo amma a cikin almawsu'atul fiqhiyya malamai suka nuna wani salo su zauna su ta rubuta fatawoyi ka ga mujalladai ba sa karewa to an kado mujalladin su na talatin shafi na ɗari biyu da saba'in da tara zahaba jumhurul fuqaha mafi yawan malaman fikihu sun tafi ila anna yawmal wiladati yuhsabu min as-sab'ati ana kirgarar da aka haihu kaga wala tuhsabu layla in wulida layla amma ba a kirgawa da daren in da daddare aka haihu misali an haihu ɗazu kafin rana ta faɗi za a kirga da laraba yanzu ba mun shigo daren alhamis ba sai aka haihu yanzu to ba za ka kirga da alhamis ba ba ka kirga da in kai in kai mana an mutu laraba kenan to ba za ka kirga da shayi alhamis aka yi ba dan bakwai ɗinka ta sake dawowa laraba wannan masu fahimtar almusu'atul fiqhiyya kenan bal yusabu yawmul ladhi ba'dahu yali za ka kirga da ran da ke biye ne kawai shi Muhammad Salih ibn Uthaymeen a cikin wani bakan damin littafin shi na liqa'atul babil maqsud da kuma a sharhul mumti a mujalladin shi na bakwai cewa yi tudbahu yawma sabi'i za a yanka wa yaro hakika a ranar shi ta bakwai ay yusannu an tudbaha fil yawmi sabi'i za a yanka mashi a rana ta bakwai sai ce fa idza wulida yawma sabt in an haifi yaro ranar asabar to fa tudbahu yawma jumu'a za a yanka dabba ranar juma'a kenan ya'ani qabla yawmil wiladati bi yawmin kafin radda ka ce shi da kwana daya hadihi hiya alqa'ida yace wannan kawai ka rike ta a matsayin ka'ida ko da daddare ka yi ko da rana kawai za ka kirga da ranar wa idza wulida yawmal khamisi fa hiya yawmil arba'i wa halum majarra in haife shi laraba suna talata in haife shi alhamis suna laraba yace ka dauki lissafin haka انتهى من الشرح الممتع daga littafin shi الشرح الممتع mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da casa'in da uku wa alaihi fa sunnatu an tubba haqiqatuhu haqiqata waladika yawmil arba'a kenan sai a kira yanka mashi eh abin nan magana ta uku suka ce ma qila min anna yawmal wilada la yusabu ila wulida tiflu ba'da zawal wasu kuma suka ce a ga kaida da za a dauka idan an haifi yaron ne bayan zawali to ba za a kirga da ranar ba idan kuma an haife shi kafin zawali za a kirga da ranar an haife shi tara na safe ta goma na safe sha ɗaya na safe sha biyu na safe ko na rana to za a kirga da rana idan kuma haife shi ɗaya biyu har faduwar rana to ba za a kirga da ranar ba su wannan su ne masu fatawa fahimta ta uku da suka tafi da irin wannan ka'ida kar qala bihi jama'atun min ahli al-ilm rahimahumullah bal qalu yawm al-wiladati la yusabu asla su masu wannan wanda shi suka ce ka'idan ma da su suka dauka shine sabana abinda Muhammad Salih ibn Uthaymeen ya tafi shi ma ibn Uthaymeen ya tafi kan ka'idar da malami ke cewa ana kirgawa da ranar da aka yi haihuwa kai tsaye ko da na kowace da rike da su kuma sun nufi da suka ce kwata-kwata ba a kirgawa da ran da aka yi haihuwa kai tsaye aka fiye ba za su taɓa haduwa ba suka ce sawa'un wuri da kablar zawali au ba da ruwa wal mazhabu inda malikiyya kaga wannan fahimtar ita ce fahimtar da ta fi kwari a fatoyin malikiyya da ita ce fahimtar da alimam khalil a cikin muktasar ya ɗauka bari ka ji abin da khalil ya faɗa azan kuma dai kalil a malikiya ba dama ne yace wani dai ba zabu wahidatin tujzi'u zahiyatan fi sabi'il wiladati na har wanda ne suke dalibai ilimi sun sai da yake darussan shi daga jamanan khalil kalma daya ya baka hukuncin da sai kai shafi talatin kana magana a kai haka yake yin darussan shi ko kuma in yayi gaba yayi gaba sai ya shafi uku sai a je maka laliri wannan lamirin yana cewa ne ka koma can shafi uku a baya ka haɗa su ba ka ba za ka gane me yake nufi ba ya ta tahowa ya ta tahowa wala kaza wala kaza wala kaza wa bihi wani ne bihi din bihin na shafi uku a baya sai ka farfado ka dawo baya da gudu da gudu yake ce to wannan bihin ne su sai ka haɗa to shine yake cewa ونجب الذبح واحدة تجزئ an an an mustahabbantar da yanka dabba daya kai ta ma isa da namiji da mace daya ma ta yi nan kuma ka zama da wani hadisi da ce masa a'a ko raba yadda aka raba yace yaushe za a yankan zahiyatan da asuba da safe fi sadi yaumi fi sadi alwiladati a rana ta bakwai na haran da safi yace wa ulqiya yawmuha in sudiqa bil fajr ana wurgar da ranar in an gabace shi da alfijir kenan idan an haife shi kafin alfijir ya hudu to za a kirga da ranar misali aka haife shi kamar can baya kafin mai asuba kamar karfe hudu alfijir bai hudu ba ko to za a kirga da da ranar amma sai aka haife shi bayan kuma aka haife shi karfe uku wata rana ce wata rana ce laraba ne ko laraba tun da faduwar rana ce boda faduwar rana ce boda ita ce take raba wannan abin nan duk da kun kace a fitar ne to an haife shi karfe hudu na asuba to za a kirga da rana amma ta ka haife shi kafin alfijir wannan ga wanda suka ɗauki lissafin alfijir ce boda za ka gan shi bayan alfijir ko ba za a kirga da ranar shi yake nufi shi mala faɗi to amma wannan magana ce za ta zaurance maganar khalil galibin kamar zaurance ne kala da muwaku al-imam muwaq wanda yanzu suna cikin suke sharhin muktasar din yace nakalan an ibn rushd yana da cirowa daga dan rushd yace qaulun al-qasimi wa riwayatihi an malikin fil mudawwana wa ghairiha anna abinda aka samu daga alƙasim ibn alƙasim babban ɗalibin aliman malik da riwaya da yace yawo daga malik kuma tana nan a mudawwana tul kubra in wuli da ba'd al fajr ulki ya zalika al yau in haife shi bayan al fajr a wurgar da wannan rana wa kusiba lahu sab'atu ayyamin min al yawm alladhi ba'da sai a kirga kwanaki ranaku bakwai bayan ranar da aka haife shi sai bayan mun gama asuba yau sai aka haife shi yau laraba to an tashi lissafi ai wance ta haihu an sa namiji to Allah ya raya suna fa ta ce alhamis juma'a asabar lahadi litini talata laraba shi za a kirga amma ka san haife shi kafin alfijir ne fa shi aka haife shi talata talata kenan to sai a kirga da talata ta ce an haife shi talata laraba alhamis juma'a ya koma baya kenan wannan ita ce magana da shi almuwaqu ya faɗa bayan yana mai yana mai kirin wannan wai wuli da kamar alfajr wa in kana zalika billahi kusiba lahu zalika al-yawm intaha wannan magana ya fito daga taju wa da ikli sharhi ne na muktasar na shi al-imam khali yana ga sai mu dakata nan matsala ce dai sun yi sabani da maganganu masu kwari kowane ɓangare Allah ɗaukin sarki ya samu dace. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh. Eh maganin ba a siyarwa duk wani abu na aƙiƙa ba a siyarwa ko ma menene sai dai a bayar sadaka ko kyauta. sai dai sadaka ko kyauta amma dangane da mai haƙƙi mai gida shi ke da haƙƙi sai dai akwai wani urfi da mutane sun sallama mashi suna tafiya a kai a al'ada kenan to sai al'ada sai ta tasiri sai a ce to ita ita uwa ta ta ci albarkacin wannan al'ada amma in dai ba wani urfi to mai gida shi ke da haƙƙi amma dai ba za a siyar ba ko babban abin da ake so a ci a yi sadaka har nan ga dama a taskace ma a ajiye a ɗan yi dambun nama kina a ɗan yi wata ɗaya wata biyu ana ɗan taɓawa kaga sai an yi babba kenan dan kafin zoren nan ba abin da zai na ya amma da sharɗin an biya ta gaba ɗaya kar a ba ta da niyyar kuɗin da ta na kabila ya tabbata ana biyan alkabila wadda ta karɓi haihuwar annabi da sulma kaga karɓar haihuwar annabi ya kalla da ya wanzar da tarihin ta littafai to da in gwarzo ma ta yi ayyukan da aka yi an biya ta an kyautata ma da aka ce a ba ta wannan kyauta ya yi amma kar a ce a ba ta a matsayin ciko na kuɗinta ko mahauci ko ya ce dubu uku ko ya ce dubu biyar sai ka bashi dubu biyu sai ka hada mashi da fata a to fata ka dubu an sai dubu biyu kenan za a iya bata akikar da haka sai yaro ya zama yana cikin wanda ba a yi masu akika ba Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah
wannan wajen hakika ne na'am mutum yana da mace amma kuma in ya san mu da lokacin da suke ciki, ina da lokacin da zai je ga adashi eh da yanka mu zai dan a samu akika na'am
amma mu ba ya yi da saboda ya shi kada ke mutunci mutunci da ya kawo da to da nan yana da kuma ya wuri ne ko girma kowane yana da muhimmanci sai dai layye suna cewa sunna ce mu'akkada kai tsaye wannan kuma sunna ce mustahabbiya mu'akkada in aka samu haduwar biyun abinda malamai suka ce an fi so a hada mana kai kai kowane dan ba a hadawa manufofinsu daban makasin na layya da makasin na afika daban in kana rago ɗaya ya zo daidai da ranar layya akwai yan kaɗan daga cikin malamai da suka ce ba laifi ka haɗa ma abin da aka fi so sai kai layyar hakikar kuma ai kana da wata dama har nan da yaro ya sati uku har ma da wasu lokuta bayan wannan su da kan aka samu cin karo da juna to hakika layyar ta fi ƙarfi akan ita hakikar da za a yankawa yaro amma abin da ya fi shi ne arjamu a siyo dabbar da za a yi hakika a siyo dabbar da za a yi layya shikenan in kuma layyar ce ta zo babu haihuwar a tsakanin shikenan a tabbatar dai an yanka wani abu na layya ko mutum bakwai su haɗu su yanka raƙumi ko kuma saniya wa alaikum assalam na
shi ya ba ya wuri shi ma ba a siyar da komai ba a siyar da komai kamar shi mun muto shi ko darasin da ya wuce to sai daga ƙarshe akwai sanarwa na wani abun alkhairi da kuma ci gaba eh mala abubakar da fatifa wanda shi bai imam na da fatifa ko kuma sarki na angwari zai je hajji bana a san hajji kiran allah Ni to bana allah ya kaddara yana cikin wanda za su ya aikin haji a ƙasar Saudiya sai mu mashi addu'a kuma sai mu roƙi addu'a dan ya fi mu gata yanzu Eh, zai je tushen magani kenan Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya wasu jihohin ma an fara tashi to suna su dai sai dan nan gaba kaɗan inda tafiya ce ta alfarma irin bakin sarkin nan wani malamin mu da ya je ya ce ga akwai girmamawa gaskiya ya duka je a lokal haka karabiti karabiti ma a san da kai ba wacin ko tafiya ce ta manya musamman suna girmama duk da cewa suna girma kowane irin bako na taɓa ba labarin abin da ya faru wanda muka baro eh, mina wani direban doguwar mota yana so ya zalunce mu wani balarabe na dan dubunan ne ya zo ita abin nan eh, faɗa mutumin kawai mun taho tun da aka fara ɗan hango agogon nan jikin ka'aba tsakanin mu da wurin ya kusa nan da fallada sai ce ai an zo kawai da mun dan bi kurɗa ta nan namu ne mutumin launin ne ce san ba mu zo ba ya miƙe ya ce jama'a wai ba wanda zai magana ne mu tarin ba mutumin nan to sai ne magana sai muka zama biyu shine shi wancan bala dan lubunan sai ya ce wallahi laqad zalamtana ka kalmar nan ai direban nan sai da ya kamar ya ya makarkata ana zalim wallahi la azlimu duyufar rahman a zauna zai kai mu sai dai kawo ma har jikin wurin ya ce to yanzu ban zalunce ku ba ku shi kalmar da ya ji tsana a ce ya zalunci da yawa wani ɗan najeriya ne ga shi na wani na cewa inda na ji hannun ma guda haka mala abubakar zai hajjin bana muna fatar allah ya karba da kuma ya ce sai a sanya mu a cikin addu'a gaba ɗaya Allah ya karbi addu'o'in da za a yi da ibadar da za a yi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta